أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تزام تاش درسي نشابير أتكين كراتمنا شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك رحمة الله عليهما زام تاش درسي نشابير أتكين karatunmu a cikin sharh ibn aqil ala alfiyyat ibn malik rahmatullahi alaihima yau takwas ga watan muharram a hijira ta 1441 wadda ta yi daidai da takwas ga watan tara shekara ta 2019 ta miladiya za mu tashi sabon babi wanda yake shine babi na biyu kenan ko inda wancan mun yi al-mu'rab wal mabni ko to yanzu zamu tashi an-nakiratu wal ma'rifa afwan eh zai zama to na uku mun yi al-kalamu ma ya ta'allafu minhu sannan muka yi al-mu'rab wal mabni to da yake duk a cikin fada su yi na'am bismillah alhamdulillah wahda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله النكرة والمعرفة نعم أيتي النكرة والمعرفة النكرة wato a masdari ne na nakirtun rajul idza a wato a ma araftuhu idan baka san mutum ba za ka ce nakira فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم نكرهم وأوجز منهم خيفة to an nakira abinda wanda ba wato wanda ba abadda ba kalmar da ba a sani ba wal ma'arifa kuma daga araftur rajul idan aka san shi masdar saboda aka kalmomi kowanne daga cikin su masdar ne masdar na nakira da masdar na arifa kuma ga su biddan ga su diddan ko kuma ma a ce a naqidan ba eh tunda ai babu wani in ba nake in ma dai na kirawa in ma ma'arifa na'am
nakiratu muqabilu al mu'assira aw waqi'un mawqi'a ma qad dhukira na'am nakiratun qabilu al mu'assira aw waqi'un mawqi'u mawqi'a ma qad dhukira wato nakira ita ce kalma wadda take karban al mu'athira ita al din nan kuma ta zamanto mai yin tasiri ce kuma awaqi'un mawqi'a ma qad dhukira ko kuma wato annakira wato waqi'un tana fadawa tana afkuwa mawqi'a ma qad dhukira a matsayin wanda aka ambata wato ita ba ta karban al mai tasiri a kanta amma tana tsayawa a matsayin mai karban al wadda za a yi tasiri a kanta wato ko dai ita a kan kanta kalma ce mai karban al kama arrajul ko kuma ta zamanto tana karban abinda zai karbi al din kamar zu zu bi ma'ana sahib tunda sahib sahib a shi akan kansa ai yana karban al to haka zu ta tsaya a matsayin mai karban al na'am zu na kira ce an nakiratu ma yaqbalu al wa tu'assiru fihi at-ta'rif an nakiratu kalma da take ake ce mata nakira ita ce kalma da take karban al wato zaka iya sanya mata al wato athiru fihi ta'rif kuma a ta'rif sanar da ita yana tasiri a kanta wato zaka iya fitar da ita daga cikin wato ibham rashin sani ya zuwa ga sani
au ya qawmu ma yaqbalu al ko kuma ya ko kuma ta tsaya a wajen abin da yake karban al
fa misalu ma yaqbalu al wa tu'assiru fihi at-ta'rif to misalin abin da yake karban al kuma ta'arifi yake tasiri a kansa rajulun rajulun wata kun kaga kana cewa an rajul ar-rajul kaga in ka ce an rajul mutumin rajulun wani mutum kaga wannan na kira ne in baka faɗi kowa to amma in ka ce an rajul mutumin kenan mutumin ya zo mu ko an san shi an san shi
واعترض بقوله وتؤثر فيه التعريف ya magana da ya ce wato athiru fihi ta'arif kuma ta'arifi yana tasiri a kansa ya togace da wannan maganar mimma yaqbalu مما al يقبل ال daga kalmar da take karban al ولا تؤثر فيه التعريف amma ta'arifi wato sanarwa ba ta tasiri a kansa
كعباس kamar علماً.
abbas alami abbas ka gani ana cewa al-abbas to wannan al din ai ba ta kara masa ta'arifi tunda shi abbas din dama ma'arifa ne saboda haka kaga kalma ce da take karban al amma ba ta wannan al din ba ta masa wani tasiri na sanar da shi dama sananne ne abbas in ka ce al-abbas فإنك تقول فيه domin العباس domin kai kana cewa a kansa al-abbas sunansa kenan تدخل عليه ال sai ka shigan masa da al لكنها لم تؤثر فيه التعريف domin to amma ta'arifi bai tasiri a kansa ba bai zama to ma'arifa ba لأنه معرفة قبل دخولها عليه domin dama ma'arifa ne kafin shigar al din a kansa dama sananne ne wani misali kuma za ku iya kawowa أحمد Eh?
أحمد ahmad ahmad tana al ana sa masa azaid ana cewa azaid suna yin da la- الفضل الفضل أم؟ الفضل أم؟ الفضل انا فدان الفضل in ka ce fadl suna ne أم؟ alka'aba أم؟ alka'aba ko dan ita ka'aba din kanta ma'alam ne to in ka kara mata al din wannan bata bata ta'arifi Eh, saboda haka ka'aba ba na kira bace haka zalika fadl
الحسن والحسين alhassan wal hussein a gani kowanne daga cikinsu ba na kira ba ne hassan in ka ce hassan ga shi dai baka sa masa alif da lam ba amma yayin da ka ambace shi a matsayin sunan wani ba sifa ba to ya zamanto a a alam ne al ba za ta yi tasiri a kansa ba Mm, ba za ta yi tasiri da ta'arifi a kansa ba al madina eh eh a- a- amma amma eh to haka ne كما ألقى سنة al madina at-tayyiba Mm.
kamar kamar su wa'in wasu suna ne eh, kamar hassan da hussein da wani kamar yana ga in kafin a sanya musu ma'arifa din ba suna ne Ah, amma amma ai in ka sanya musu sunan mutum suka zamanto alam eh, sun zamanto sunaye to ba a ce musu na kira ba shi a- shi yasa ai nace idan sunaye ne ba sifa ba amma yanzu in ka- in zaka ce fulanun hasan hassan um, ko kuma ka ce a- a- a- ka ce hadhihi qasidatun a husaina hussein eh, eh, kai tasgirin ta a matsayin sifa to kaga a nan wajen ba zai zamanto a, al din za ta iya tasiri a kansa am.
ومثال ما, ما وقع موقع ما يقبل ال to misalin kuma a wato sunan da yake ba zai karbi al ba amma yana matsayin wanda zai iya karban al ya tsaya a matsayin wanda zai iya karban al shi akan kansa ba zai karbi al ba
ذو zu kaga zu na kira ce tare da cewa ba ta karban al kaga ba za ka ce al zu ba ba za ka ce ba التي بمعنى صاحب allati bi ma'ana sahib amma wadda take da ma'ana sahib dan zu din iri biyu ce akwai zu bi ma'ana sahib akwai zu wadda take zuwa a cikin asma'ul mausula An, ja'ani zu qama An, kace ja'ani zu qama ai allazi qama to wannan zu din wadda take ba da ma'anar sahib ba ita ma'arifa ce kamar yadda zamu gani a cikin al-mawsulat amma zu wadda take da ma'ana sahib kamar a a dhul jalali mm, ai sahibul jalal Mm, ko kuma a zu malin da ma'ana sahibu malin to wannan nakira ce amma ko ba ta karban al to me ya shiga da ita cikin tarifin saboda tana zuwa a cikin abin da yake karban al
nahu ja'ani zu malin kamar ka ce ja'ani zu malin ai sahibu malin eh sahibu malin fa zu nakira to kaga zu nakira ce wani la taqbalu al gashi kuma ba ta karban al lakinnaha waqi'atun mawqi'a sahib sai dai matsayinta tana tsaya ne a matsayin sahib wa sahib yaqbalu al shi ko sahib yana karban al nahu sahib kamar as-sahib وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي na'am yace wa ghayruhu ma'rifatun ka hum wa dhi wa hindi wabni wal gulami wallazi وهند wa hinda eh, wa hinda eh, a- a- na ya za- كهند ka hinda mm, mamnu min as-sarf lil alamiyya إيه hindu hindun eh, hindu
alim
alam ne eh to amma mamnu min as-sarf me yasa ya ya masa هند.
ya- ya- ka hinda wabni wal gulama wallati wallazi eh ka hinda wabni ni ma dai haka haka haka haka ta ci bari mu gani أي كان الهند eh eh na gane to ai wai me yasa me- mecece illar man'u min as-sarf العالمية al'alamiya to ai illa biyu kake bukata illa biyu ce kake bukata domin ka domin ka ka hana ta sarf tunda babu ta'u ta'anif balantana ka ce al'alamiyatu wat ta'anif
مؤنث معنوي
ai shi din ne a- a- a to ai al'a- sai sai ta'u ta'anif ita ce eh, ina at-tasrih ala at-tawdih hin na'am wahin to bar dai ma ga eh na- a baya nan anan ba komai zan duba shi wa ghayruhu abinda yake ba ma'arifa abinda yake ba nakira ba ghayru hadhihi al-kalima al-damir ah, yaudu ila an-nakira ay al-madhkur tunda nakira din ba a tibe cewa wa ghayruha ba in yace wa ghayruha baitin zai kashi- zai zai kare sai ce wa ghayruhu ay wa ghayru al-madhkur ah, ko kuma wa ghayru ma urrifa Um, abinda yake ba wanda aka ba shi ta'arifi ba ah, ma'arifa shine ma'arifa ka hum kamar hum su abdama'ir kenan wannan ya yi ishara da shi ga abdama'ir dukkan dama'ir dukkan damir ma'arifa ne Mm, dukkan damir ma'arifa ne tunda in ka ce shi kaga kasan wani ayyananne ne Mm, ko su na'am ko ita wa zi ismul ishara in ka nuna wannan zi ko hadhihi ta'ayin ka ayyana ta bil ishara ita ma haga ma'arifa ce wa hind haka zalika hind a hind suna al'alam dukkan wanda ka sanya masa suna ma'arifa ne wabni da kuma ibni dana kaga shi ma ma'arifa ne tunda kaga ibn na kira ne tunda zaka ce al-ibn ko to amma da kai masa idafa ila ad-damir sai ya zamanto ya samu ta'rifi wato shine al-mudafu ila al-ma'rifa shi ma ma'rifa ne wal gulami al gulam wannan shine ake cewa al muhalla bi al wanda aka sanya masa al litta'rif shi ma ma'arifa ne wallazi da kuma allazi ismul mawsul allazi in, wanda ake cewa kowane a- a- a- allazi da nasa amanu Eh, to ma'arifa ne tunda i- i- in ya haɗu da silarsa ya ayyanu gaskiya wannan ah, tasirin alatta Allah bari mu gani batun hindu din nan wato ba wani abu ne mamnu min sarf ne saboda a baitin dole din ne ya zama to mamnu min sarf ba za ka ce ka hindin ba wa hindin ba in kai baitin zai zai zai- zai kare illar da ta sa an sami illar daya ita ce al'alamiya a to a sai shine din da ya ta'anif din za a dauka kamar zainab ne ai eh, eh, lit- lil'alamiyatu wat ta'anif Eh, lil'alamiyatu wat ta'anif gaskiya ne Mm. na shine mm mm ina da me shahid din
idan ya zo ya kawo kamar a irabu wannan ai ka san maganin wannan kawai ka kawo mana shahid ba misali ba wannan in misalan watakila kuma kuma dai a waka ne ai za a yi za a iya yi lidarura amma sun yanzu irami sai a faɗi
eh ba komai dai mu shiga ba dai yanzu dai an wato na'am to a na'am karanta sharhin na'am ai ghayrun nakiratil ma'arifatu wato wani nakira shine al-ma'arifa وهي ستة أقسام kashi shida ce
المضمر al-mudmar ko kuma kace ad-dama'ir wato suna da yake mudmar wanda yake an boye wanda ak- an boye a mai sunan Mm?
كهم kahum su kaga baka baka faɗi sunan su baka ce su Mm.
واسم الإشارة da ismul ishara shi ma ma'arifa ne kadhi eh, a ismul ishara wannan ishara lil muannath al mufrada lil muannatha dhi الكريم mm, al qarib kuma na'am والعلم wal alam da kuma suna wanda yake al alam كهند kamar hinda hindu ka hinda na'am والمحلى ب- بالألف واللام wal muhalla bil alif wal lam wanda kuma wanda aka sanya wanda aka sanya masa alif wal lam a mahallin sa كالغلام kamar al gulam wani lokaci ana ce masa dhul ada dhul adati ma'abucin adatu ta'rif dan ita al din ana ce mata adatu ta'rif saboda kan lokaci sukan ce mata wa dhul ada maimakon al muha- ko kace al muhalla bi al ko kuma dhul ada Mm? na'am والموصول wal mawsul da ismul mawsul كالذي kamar allazi
وما أضيف إلى واحد منها Eh, to menene ya bama allazi me yasa bai me bama ko da kire zamu zo su dauke su ɗaya ɗaya ɗaya bayan ɗaya mu ji menene ya bashi ta'arif al mawsul Mm, wanda wannan da eh ko kuma wanda din ba Eh, ja allazi qama wanda ya tashi ya zo to kama din sila kina yawwa ita ta bashi ta'arifi zuru silsila ita ce eh silatul mawsul ita ta bashi ta'arifi التي لا محل لها من min al-i'rab ba to ita ta bashi ta'arifi yani me yasa allazi wanda ya zamanto mu'arraf abin da ya bashi ta'arifi shine as-sila silatul mawsul
وما أضيف إلى واحد منها da kuma abin da aka yi masa idafa ya zuwa ga ɗaya daga cikin su كابني kabni kamar ɗana kaga mudafun ila madha ga me aka yi masa idafa na'am ga me aka yi masa idafa Eh, an ce ai an yi masa idafa wal mudaf ila wahidin minha الضمير yawwa mudaf ila ad-damir إلى الضمائر eh ila dama'ir Mm, mm. ko kuma to to ka kawo misalin al-mudaf ila ismil ishara fa ibn al-a'a wannan aina mausul ne إذا إشارة ka ce in gulamu hadhihi
إيه شيء ولا كوي ko gulamu hadha لا محل eh aha ko Ah, ko a'a gulamuhum mudaf ila damir kenan shine kamar misalin na farko ابنه ibnu hu shi wa mudafun ila damir to mu dauki dan mun dauke su su su shida ne ko an ad-dama'ir ismul ishara al-alam al-muhalla bi al al-mawsul sai kuma mudafun ila wahidin min hadhihi to mudafun ila damir mudafun ila damir muka ce idni mudafun ila ismil ishara gulamu hadha mudafun ila al-alam
غلام زيد غلام زيد مضاف إلى اسم الموصول غلام الذي جاء إيه. كو تو آه المضاف بالمحلى بأل
غلام الرجل غلام الرجل أم فهمت؟ wato su guda biyar dinnan to in aka yi duk wani wanda aka yi masa idafa ya zuwa ga ɗayan to shi ma ya zamanto ta'arifinsa ya bama wannan almudaf din ta'arifi eh
kun samu eh mana ai fatai ibni kawai eh eh ibni yake daga eh wannan bayani eh, duk a ciki ai abin mutum ne wanda amma Allah ya masa fatahi Mhm. Eh, da misali zai sa maka ka'ida Mhm. waka kalli yadda ya zamanto jami' shamil jami' mani sai dai suna masa istidraki kamar nan ibn hisham a cikin sharhinsa na ibn malik ya kara na bakwai shine almunada ya ce shi ma ma'arifa ne almunada kamar ya rajul
suke sa littattafan masu mun gaga suna bakon suke sawa aha saboda ne suna kawowa Eh, almunada sai dai a kulle alma'i ya amana na'am kowane irin nau'i almana da a banda dai kamar munadal maqsud a a- a- a- a- almurada ghair maqsud na kira gaiwa wanzu eh, wanda ah, ah, suke cewa wanda kamar a- al'a'ama zai ce ya rajulan khudh bi yadi Eh, to wannan munada din ba ma'arifa bane Mm, mm. tunda bai san waye ba waye ke nufi ba Eh, eh, eh, ال- المراد به النكرة المقصودة على القول بأن تعريفها بالقصد وإلى ما تقدم يشير ابن مالك بقوله أي إن النكرة اسم قابل لفظ ال يجي آه، ولم يذكر السابع وهو المنادى لأن المشهور أنه نكرة موصوفة تسبب ده خلاف نيشي سابع أم بتشيشي
ke waɗansu sun ce ma'arifa ne kuma suka ce a na kira ce mausufa Mm, mm, kamar ka ce rajulun ma Mm, a wa qalilun ma hum Mm, kaga wa qalilun ma kaga an sifanta su hum din da qalilun ma sun zama to na kira mausufa
وسنتكلم على هذه الأقسام to za mu yi magana akan waɗannan kashe-kashe kowanne daga cikinsu zai zamanto zai fara da abdama'ir sannan ya ismul ishara sannan al'alam sannan al-mausul sannan al-muhalla bi al na'am
فما لذي الغيبة أو حضور كأنت وهو السم بالضمير to sammi bi damiri ka ba ma suna ad-damir a famali dhi ghaibatin a to, eh, zai zai fi dai mu dauke shi a haka din sai ya zama to sharadi ne da jawabi shart to wanda yake ma'abucin ghaiba wato wanda yake ma'abucin baya nan al-ghaib kenan au huduri ko kuma wanda yake yana nan ka anta kamar anta ai kaga wannan hadir ne ko wa huwa shi kuma zi ghaibatin ne ko sammi bid damiri to ba shi suna da da damir fama li zi ghaiba wannan ya kawo al ghaib aw huduri ya kawo al mutakallim wal mukhatab ko ne daga cikin su hadir ne Mm, to kowanne daga cikin su shine zaka ce masa damir saboda haka idan zaka yi magana akan wani wanda yake nan kamar kai mai maganar ko wanda kake zance da shi ko kuma za ka yi magana akan wani wanda yake baya nan to wannan kowanne daga cikinsu shine damir Mm. don ba wani abu ne ya mayar da shi wato ma'arifa ba illa gaibar tasa ko hudurinsa baya nan ko kuma kasancewarsa hadir na'am نعم نشير إلى أن الضمير yana nuni ya zuwa ga cewa ad-damir ما دل على غيبة shine abin da yake nuni ga gaiba rashin ka- ra- wato rashin halartuwa كهو ka huwa kaga huwa ai kaga wannan yana nuni a kan gaiba shi ko hiya na'am أو حضور ko kuma hudur wato halarto- halartowa وهو القسمان su kuma kashi biyu ne ma nura kyale zo ka zo kai ka ji karatu kyale hindu din nan Mm, mm, sai dai kuma kana so a yi maka amarya hindu ne kar ku je ku cire nan wajen kan nusai ba ta ji na'am yata yata ta ce أنا مروري ما مثلا Eh?
مثلا هنا عن جماعة إنجا أنا يتبت إنشاء Eh, تعنيس eh, eh.
العالمية والتعنيس Mhm, kai sun gabe ma ya kawo shi na'am
kuma har an kawo wani misali aka ce zainab Ita ma kamar wata- Zainab, amma eh.
ita ma- an gama da mu.
Mm, al'alamiyatu wat ta'anis na'am
na وهو الاسمان wa huwa qisman kashi biyu ne shi sa- na hudur ba احدهما na farkon su ضمير المخاطب damirin wanda kake zance da shi نحو انت kamar anta والثاني ضمير المتكلم na biyu kuma damirul mutakallim damirin wanda kake ike zance نحو انا kamar ana su wayannan su ne a turanci ake ce ma pronouns ko Eh, wato sunaye ne na a suna alami amma wanda yake nuni kawai ga halarta ko rashin halarta na'am wato ana yin gama su ko da kawai bana mu ya ya- kawai ya ya gama da su ba zai gaya maka su ba eh sai dai yanzu kaga zaka iya a a zaka iya fitar da su haka Mm, a duk da yake daga baya zo zo ya magana akan cewa su kansu da ma'ir din akwai munfa- muttas akwai munfasil to wajen al-munfasila shine zai ambace su amma nan wajen ta'arifin sa ne kawai a cewa ma dalla ala wato ghaiba aw hudur shine ad-damir ismun wato dalla ala ghaibatin aw hudur Mm. na'am yana ba ta jin da ma'aikata ne kawai dama ban ji ba yanzu yana da ba da ma'anar da mirin ne a nan wannan bai eh yana ta'arifin damir ne kawai Mhm.
na wa dukkan salin minhu ma la yubtada to kun ga- sai- kun gani a cikin a a cikin baitin yayi laf wa nashr ghayr murattab kaga yace fa malidhi ghaibati na huduri ka anta kaga anta yana komawa ya zuwa ga hudur wa huwa shi kuma yana komawa ya zuwa ga ghaiba to bayan kuma kamata yanda ya kawo su inda bi tartib ne sai ya zamanto fa malidhi ghaibatin kaga huwa sai ya koma gare shi aw huduri shi kuma anta to amma in yi haka baitin zai rushe to amma da yake a larabci ana yin laf wa nashr murattab da kuma a gair murattab Mm, mm, mm. wanda shine a turanci barista ko ya ce ma respectively to amma su ba su da su respectively yana bin su ne kowanne ya koma ga nasa to amma idan aka aka akasa su turanci ba su da sunan ba su da wannan sunan Mm. ba su da azancin su takaitacce ne
wannan vice versa ba zai zama vice versa eh shine vice versa haka ne vice versa haka ne respectively oppo- opposite ɗinsa vice versa gaskiya ne suna da shi na'am asant na'am وبابتسال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا kalya'i wal kafi min ibni ramak wal ya'i wal ha mutrihi ma malak yace wa dhuttisalin minhu ma'abucin ittisal minhu daga cikin shi ad-damir wato kenan a cikin damir akwai wanda yake muttasil shine dhuttisal to ma'anarsa ma la yubtada shine wanda ba a farawa da shi wato baya zamantowa an fara magana da shi wala yali illa kuma baya bin illa ikhtiyaran a bisa zaɓi abada har abada ba zai zo bayan illa ba Mm. ba zai taɓa zuwa bayan illa ba ikhtiyaran to wannan shine damirul muttasil kenan kalya'i wal kaf kamar ya da kaf min ibni akramak a cikin faɗinka ibni akramaka to ibni kaga la yubtada bihi ba zai zama to shi shi kadai wannan yadin ka fara magana da ita ba haka in ka ce akramaka kaga wannan jumla ce akramaka ya, gi- ya girmama ka kai to wannan kaf din ba za ka iya fara magana da ita ba to wannan shine ake ce ma damir muttasil to kaga sai ya kawo maka a- yace kuma waliya'i walha min salihi ma malak da kuma aliya da ha a cikin salihi ma malak kaga salihi ya din nan ta salihi da ha din nan ta salihi kowanne daga cikinsu damir ne muttasil Hmm? to a cikin waɗannan misalan ya nuna gwanintarsa ya nuna kan cewa shi damir muttasil dinnan zai iya zamantowa muttasil bil ism ya haɗu da suna kamar ibni kaga a- wannan ya ɗin shine damir ɗin muttasil ne ya yi ittisali da me da suna ibni ibn suna ne akramaka kaga akramaka akrama ba fi'ili ba ne to kaga ka din damir muttasil ne muttasil bil fi'il ya ittisali da da, da fi'ili Hmm? to haka wajen salihi damir din zai iya zamantowa fa'ili kamar ka ce salihi anti ko ya zamanto maf'ulun bihi aha duk wannan a cikin misalin ya kawo wato a zubi daban-daban na addamir al-muttasil na'am
الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل yace addamirul bariz damir wanda yake bayyana ya kasu kashi biyu muttasil da munfasil to a cikin wannan kaga da yace maka addamirul bariz damir wanda yake bayyana wanda yake bayyanuwa kaga kenan yana nuna maka kan cewa akwai damir ghair bariz kenan ko akwai wanda yake ba- ba- baya bayyana shine wanda ake ce masa mustatir wanda ake boyewa shi ba za ka taba ganin sa ba amma yana nan Mm? kamar idan ka ce kum hagan ka ce kum akwai anta a ciki ba za ta taba bayyana ba in ma ka ce kum anta wannan anta da ka faɗa taukidi ne ba ta da amfani sai dai kawai ka karfafa ta amma in ka ce kum ko ka ce kul shikenan Mm. haka zalika in ka ce ja'a ko in ka ce ja'a huwa tana nan ba sai ka ce ja'a huwa ba Mm. to wannan shine ad-damir al-mustatir ghair bari لا محمد in ka ce ja'a muhammad babu zamir ba zamir Eh. to saboda haka zamir yana kasuwa kashi eh, kasa kasan nasa sanad yana kasuwa kashi biyu baris da mustatir to shi kuma albaris ya kasu kashi biyu muttasil da munfasil Hmm? to yanzu ya fara da almuttasil na'am فالمتصل to almuttasil mai s- wanda yake da- daga al-ittisal shine saduwa wato baya zamantowa shi kadai dole sai ya sadu da wata kalma
هو الذي لا يبتدأ به shine l- shine da- shi- shine kalmar da ba a fara magana da ba a fara zance da ita كالكاف من أكرمك kamar kaf ta akramaka ونهوه da makamancinsa kaga wannan kaf din ba za ka iya fara magana da ita ba ولا يقع بعد إلا kuma baya kuma baya zuwa bayan illa fil ikhtiyar a bisa zabi wato sai dai bisa larura
فلا يقال to ba a don haka ba a cewa ما أكرمت إلاك ma akramtu illaka ba za ka ce haka ba ma akramtu illaka وقد ba جاء شذوذا في الشعر ya zo a ratse a cikin waka كقوله kamar faɗin a sha'ir أعوذ برب العرش من فئة بغى na'am علي فما لي أعوذ إلا هو ناصر fa- fama li a'udhu illa hu nasiru a'udhu bi izz- bi rabbil arshi min fi'atin bagat alayya fama li a'udhu illa hu nasiri nasiru kage yace illa hu fama li a'udhu yace a'udhu bi rabbil arshi ina neman tsari da ubangijin al'arshi min fi'atin bagat alayya daga wata jama'a da ta yi zalunci a kaina fama li a'udhu ba ni da musaya illahu a- ba- a- a- illahu bani da wani musaya sai shi musayan nan nasiru wa aifa mali audu nasirun illahu bani da wani wato badali mai taimako illahu sai shi to wannan wannan a larura ce bisa ikhtiyar baya zuwa
وقوله da kuma faɗin wani sha'ir ɗin وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كديارا ديار yace wa ma alaina me yasa me- me- me me yake damun mu idan ma kunti jaratana inda ke kasance a gidan mu ke ce makwaki ke ce abokiyar zaman mu Allah ya jawirana illa ki dayyaru kar wani mazauni mai wani gida ya zo ya ce shine makwabci na inda kina nan shikenan ke ke kadai gayya ce ke kadai gari ce kage yace il menene shahid din illaki Mm. to ai huwa damir muttasil ne eh? munfasil ne eh muna cikin damir mutta a cikin qur'ani ai ba za ka samu wannan ba eh shi ma shuzudan shine yace Allah yu ah, wannan daruratun daruratun shi'riya na'am to an an fahimci wannan almuttasil ko to ad- to wayanne ne dama'irul muttasila guda sha biyu to kawo su eh to ai ai wannan wannan munfasila ne to kace a madadi ai zaka fade su ne almuttasil din a'a ya zaka ce katabtu muttasil ne ta din katabtu kace ta din katabtu wannan ta'ul mutakallim eh, da ta'ul mukhatab ko katabta uhum. da kuma wanne katabti in almutakalli almukhataba ko to uhum. sai na- sai kata eh? katabna na din mutakallim uhum. katabtuma antuma uhum. eh? katabtum uhum. katabtum antum kenan ko katabtum sai kuma katabtunna antunna mata ko duk wayannan kun ga duk fa'ilai ne to mhm a to ina zamir din yake wannan mustatir ne eh katabu alwaw kataba su biyu katabat mhm ko sai katabna mhm eh? ai mun faɗe shi mhm aha katabna sha ɗaya to ne ne sha biyu oh eh katabata mun eh sai katabata katabata wannan duk na alfa'ilai ne akwai kuma na a wanda za zamanto almaf'ul bihi da kuma wanda za zamanto almajrur in kamar kitabi kitab ah, kitabuha kitabuhum kitabuhunna kitabuna aha to kitabukum kitabukunna kitabukuma ko Mm, da kitabi Mm, da kitabuna kitabu ha Eh, kitabuha mun faɗe shi da kitabuhu to sai kuma mu zo na a wanda zai zamanto al- a- al- a- a- wato al-maf'ul bihi Mm, ra'aituhu ra'aituha shi ma dai wannan duk zai zamanto duk a a a a eh ra'aituha ra'aituka ra'aituki ra'aitukuma ra'aitukum ra'aitukunna ra'aituhu ra'aituhuma ra'aituhun ra'aituhum ra'aituhunna wa hakaza duk muttasil ne ko ne daga cikinsu ko sab- saboda za a iya cewa hum shi yasa kake cewa ba muttasil bane ya ba wanne ne ba tare ba wanne ne wanne kitabuhu kitabuhunna ana rabe su Hmm? yanzu za ka iya cewa to illa hunna Malam Umar ya ce. Wai ya rubuta sai a
Eh, na'am
wa kullu mazmarin lahul bina yajib wa kullu mudmarin wa kullu mazmarin lahul bina yajib ولفظ ما جر كلفظ ما نصب نعم yace wa kullu mudmarin lahul bina yajib dukkan suna wanda yake damir ne ya wato yajibu lahul bina albina'u yana wajaba a gare shi mabni ne dukkan suna mabni ne a dukkan damir mabni ne Eh, dukkan damir mabni ne me illar bina din mun yi ill- mun eh alwad'u eh ko to menene wad'in nasa eh me me- menene alwad ya ce illar bina din alwad'u yanda aka ajiye shi yawa yakun harfan aw harfain kamar yanda a- a- a- a- ka- ka shabahi alwad'i eh wannan ma ba ma alwad'i ya kamata ka ce ba zaka ce ashabahu alwad'i eh eh ashabahu alwad'i fi ismai ji'tana wal ma'nawi fi mana fi mata wa fi huna to wannan ashabahu illatul bina shine ashabahu alwad'i wudi'a ashabara suna ne wannan yayi kama da
a suna ne ya yi kama da harfi saboda an sanya shi a harafi ɗaya ko biyu to ai abdama'ir illar da ya sa suka zamanto mabniya kuma asma ne su ne eh ai dama lokacin da muka yi al-mu'rab wal mabni da muka yi ka shabahil wad'i abinda yasa ake yin bina'i a suna shine ashabahul wad'i shine yace kamar dama'ir saboda an ajiye su akan harafi ɗaya ko biyu kamar yadda yake aje ake aje ake aje har al-huruf na'am kuma illatul bina yana shabahiha الشبه lil للحروف huruf.
إيه إيه إيه لشبه من الحروف مدني إيه لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي نعم أما كاسن شبه إن الشبه ش- ش- شبه ش- شبهها للحروف إن الشبه للحروف نوع أنواعني كو to amma wannan ashabahul wad'i ne shine nan ad-dama'ir sun yi kama da harufa amma ta fuskar al-wad'u ba ta fuskar alma'ana ba asma'ul ishara su ne illatul bina shine ashabahul ma'anawi lil huruf to yace uh, wa lafzu ma jurra ka lafzi ma nusib lafazin majruri kala- kamar lafazin mansubi ne wanda aka yi masa jarra a lafazi kamar wanda aka yi masa nasba ne eh? ka ce kitabuhu ka ce ra'aituhu hakan ka ce kitabuhu wannan haɗin majrur ne ko Eh? in ka ce ra'aituhu wannan haɗin mansub ne to shi yasa sai ce wa lafzu ma jurra ka lafzi ma nusib Eh. na'am shine eh
المنبرات كلها مبنية to dukkan damirai ga baki ɗayansu mabniya bina'i ake musu
لشبهها بالحروف في البنود ga maganar ta zo eh, saboda kama da ta yi da haruffa fil jumud a wajen kasancewarsu jamidai eh, ولذلك لا تصغر don haka ne ba a yi mata at-tas- ba a yi musu tasgiri ولا تثنى wala tuthanna ba a yi musu tathniya ولا تجمع wala tujma ba a yi musu jam'i Hmm? ko ba haka ba نعم وإذا ثبت أنها مبنية to idan ya tabbata cewa ko dukkaninsu mabniya ne an فمنها musu ما bina'i يشترك فيه الجر والنصب to daga cikinsu akwai wanda jarra da nasaba suke tarayya a cikinsa وهو كل ضمير نسب shine dukkan damiri na nasaba Abu menene da- Zarrin.
menene damiri na nasaba shine damiri da yake zuwa maf'ulun bihi ko نعم na'am ko ya zo maf'ulun fihi ko ya zo maf'ulun li ajalihi almafa'il da ko ismu inna eh, ko khabaru kana Mm, sai dai khabaru kana zai iya zu- eh, na'am na'am أو جر متصل أو جر كوكما كل ضمير نصب أو جر كوكما ضمير نجرة متصل وأن متصل إن آه يشترك فيه نصب آه نصب وجر نعم.
وتو كل ضمير نصب متصل وكل ضمير جر متصل نعم نحو أكرمتك أكرمتك كاغا وانا ضمير نصب ني متصل أكرمتك وانا كاف إن ta ومررت akramtu.
بك umarartu bika shi kuma wannan fa wanne ne damiru jarrin muttasil na'am وإنه wa innahu to shi kuma wannan wanne ne fa inna innahu wanda zai eh نسب damiru nasbin muttasil na'am وله wa lahu shi kuma ita kuma wannan hadin fa جر damiru jarrin muttasil na'am فالكاف في أكرمتك to kaga wannan kaf din ta akramtuka في موضع نصب a matsayin nasba take وفي بك wadda kuma take a cikin bika في موضع a جر bigiran jarra take والهاء في إنه في موضع نصب to wannan yayi mun tsa- yayi tsallake a cikin ah, nusa ta babu wannan amma haka ne haka ya kamata ahun wal ha'u fi innahu ita kuma ha ta cikin innahu في موضع نصب a matsayin nasba take وفي له a cikin lahu kuma في موضع جر a cikin mau- ah, ma- ma- matsayin jarra take da Allah bari mu gani wal ha'u fi shikenan na karasa Ah. na'am ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر to akwai cikin su- a cikin dama'ir kuma akwai wanda da raf'a da nasba da jarra duk suke tarayya a kansa وهو نا shine na a to zai ishara gare shi وأشار إليه بقوله a ya ishara gare shi da faɗinsa للرفع والنصب وجر الناس صلاح eh, karif bina fa innana nilnal minah eh, ya ce lirraf'i wan nasbi wa jarrin na salah na salaha ta kyautata wato ta dace a yi mata arraf'u ga raf'a wan nasbu- wan nasbi da nasba wal jarri da kuma jarra shi shi kadai ne zai iya zama a bigiran raf'a za ta iya zama a bigiran raf'a za ta iya zama a bigiran jarra Hmm? ka arif bina kamar ka ce arif bina kaga ta zo maudu'in me kenan جر jarra bina ba a jaruwal majuru fa inna na nasba saboda sunan inna ko nilnal minah nilna raf'a fa'il ko nilna alminah Mm. alminah jam'u minha نعم ko me ce minha
to ata ata eh ata mm, shi daga nan ne aka samu almaniha to aljaiza eh mecece almaniha maniha daga nan aka samu almaniha almaniha shine a akuya da kake bayarwa a rinka shan nonanta okay eh da ta zo a cikin hadisi ba almaniha na'am wannan shi ma wani hadisi Eh, yanzu shine kuma a yin zamani ake kiran scholarship minha eh minha wato ita minha kyauta ce wadda take ba tana zuwa a a ba kamar hadiya ba jiya ane maka ne don a samu soyayyarka Mm. ita minha kawai ganin dama ce aka baka Kuna a cikin ba don don kawai dai an a a kyautata maka Mm. na'am na Ah, ai salaha lafzuna wato lafazin la ya kyautata lirraf'i ga rafa'a nahu nilna kamar ka ce nilna wannan naɗin ta nilna wal nasbi hakanan ma ta kyautata ga nasba nahu fa innana fa inna na kun ga wannan naɗin ismu inna ce ismu inna ko mansub ko wal jarri kuma ta kyautata ga jarra nahu bina kamar bina to kun ga wannan naɗin majrur ce da harful jar to wannan kun ga shine saboda haka kun ga ya kasa ad-damirul muttasil a ya zuwa ga wanda yake ya za a iya amfani yana lafazi ɗaya ne da zai zo wajen nasba da jarra a lafazi ɗaya ne da zai zo wajen nasba da jarra shine dukkan damirun a a a a a shine dukkan a, damir muttasil da ya zo a mawuƙi'in mansub da kuma dukkan damir muttasil da ya zo a mawuƙi'in almajiro sannan akwai wanda yake kuma yas- ya kyautata ga raf'a da jarra a, da nasba ga baki ɗaya guda uku ɗin shine na ta al, a, almutakallim almutakallim a, a, a, a- a jam'in almutakallim kamar a, nilna an kamar a i'rif bina da innana to duk wannan kun ga nun din nan wannan nunul jama'a ita ce a ta zamanto damirul muttasil ya kyautata ga dukkan waɗannan anwa guda uku na'am wa mimma yusta'malu lirraf'i wan nasbi wal jarri al ya'u to daga cikin wanda ake amfani da shi ga raf'a da nasba da jarra alya'u misalun raf misalin raf'a nahu idribi idribi anti kenan idribi kun ga wannan ya din an menene mahallinta fi mahallin raf'in fa'il fi mahallin raf'in fa'il na'am wa misalun nasbi misalun nasba nahu akramani akramani wannan ya din an mahall me mahallinta an nasbu nasba Aha.
na wa misalun nasbi wa misalun nasbi misalin nasba nahu akramani akramani Mm? Mhm.
wa misalun jarri misalin jarra nahu marrabi marrabi aliya din ta mar ta bi to amma me bambancin ya da nun ya da na din na me bambancin su kun ga ya ce na ana amfani da ita lirraf'i wan nasbi wal jar haka ma ya ana amfani da ita lirraf'i wan nasbi wal jar babu bambanci tsakanin su ba ku ga bambanci ba akwai me bambanci ga jam'i take gaba daya dukkanin su ta zo lirraf'i wan nasbi wal jar amma ta sha bamban da na ita ya din me bambancin ta kambarar ahsan ta kam- ta bangaren ta'anif a halin rafa'a ya dul- ya ul mukhataba ce amma a halin nasba da jarra ya ul mutakallim ce an fahimta idribi anti mm? amma akramani kaga a- ni al mukha- a- a- wa al mutakallim Mm? marra bi ana al mutakallim amma kaga wajen na kuwa in a a irif bina innana nilna diddai na din jam'i ce damir ɗaya ne ya zamanto ana amfani da shi ga nasba da jarra da raf'a amma nan damir guda biyu ne sai dai siga su ce ta zo ɗaya kawai ake amfani da su amma damirin raf'a ba shine damirin nasba da jarra ba dan damirin raf'a anan ya'ul mukhataba ce damirun nasba da jarra kuwa ya'ul mutakallim ce wataƙila shi yasa ma ibn malik bai kawo ta ba a cikin baitin to a nasba akwai tanni akwai nun akwai ya eh wannan nunul wiqaya ce za ta zo nunul wiqaya ce ya din da ita ce ta dame mu ga ta nan tana nan na'am ويستعمل في الثلاثة أيضا هم haka zalika ana amfani da hakanan hum ana amfani da su fi thalatha an wato menene a thalatha din arraf'u wan nasbu wal jar haka to damir hum shi ma ana amfani da shi li thalatha فمثال الرفع kan misalin raf'a هم قائمون hum qa'imun ومثال النصب misalin nasba أكرمتهم akramtuhum na yi daraja su ومثال الجر misalin jarra لهم lahum to kun gani duk waɗannan guda ukun ana yi to amma me yasa ibn malik bai kawo sauran guda biyun ba sai ya kawo na kawai to shine yanzu zai faɗa mana wa inna ma إنما لم يذكر المصنف الياء abin da yasa al-musannif bai ambaci ya ba وهم bai kuma ambaci hum ba لأنهما لا يشبهاننا saboda ba sa kama da na من كل ta وجه kowace fuska لأننا domin ita na تكون للرفع والنصب والجر tana zamantowa ga raf'a da nasba da jarra والمعنى واحد wal ma'ana wahid ma'anar da ɗaya ce وهي ضمير ita ce damir muttasil a hawali Ahwali thalath thalath.
a cikin halayen nan duk guda uku damir muttasil ce ko ba haka ba kuna bin kuna bin abin nan din ko to بخلاف الياء sabanin aliya فإنها domin ita ya وإن استعملت للرفع والنصب والجر ko da an yi amfani da ita ga raf'a da nasba da jarra وكانت ضميرا متصلا في الأحوال الثلاثة kuma ta zamanto damir muttasil a cikin halaye guda uku din nan لم تكن بمعنى واحد bata zamanto da ma'ana ɗaya ba في الأحوال a الثلاثة cikin waɗannan halaye guda uku لأنها في حال الرفع للمخاطب domin a cikin halin raf'a lil mukhatab ko kuma kace lil mukhataba وفي حالتي النصب a والجر cikin halin nasba da halin jarra kuwa lil للمتكلم mutakallim وكذلك هم to haka nan ma hum لأنها domin ita hum وإن كانت بمعنى واحد في الأحوال duk da الثلاثة yake ma'anar su daya fil ahwali thalatha shine zamir na ga al-ghaibuna ko hum فليست مثلنا to ita ba kamar na bace لأنها في حالة الرفع domin fi halatin raf'i ضمير منفصل damir munfasil ce mu ko muna magani akan damir muttasil in ka ce hum qa'imun hum damir munfasil ne ko na'am وفي هاتين النصب والجر a cikin halin nasba da jarra kuma ضمير
damirun muttasil منفصل shi yasa ibnu malik kawai ya tsaya akan nan wato aba- wato hatta wajen abin da ya faɗa abin da bai faɗa ba ma me yasa bai faɗe shi ba dan ka fahimce shi yana da dalili eh mu cika mu ƙara baiti ɗaya sai mu tsama min damirin raf'i ma yastatiru na'am وألف والواو والنون لما na'am غاب وغيره كقاما وعلما na'am wa alifun wal wa'u wan nunu lima ghaba wa ghairihi ka qama wa alama to alif da waw da nun waɗannan damirai ne lima ghaba ga abin da yake ga'ib wa ghairihi da wani ga'ib din ka qama kamar in ka ce qama aihuma wannan alif din shine damir muttasil na fa'ilin waɗanda suka yi waɗanda suka yi tsayuwar wa'lama kuma ai i'lama ku sani saboda haka wannan alif din shi ma shine damir na a- a- a- al-ghaibani وعلما
wa'lama hmm, ka qama لا يبان.
i'lam eh, i'l- أي.
i'lam ah, ما i'lama i'lama antuma eh, eh, shi- shine مخاطب lima gaba wa ghairihi shi yasa ya ce wa ghairihi shine al-mukhatab da kuma al-mutakallim eh, al- al- al- wato al-hadir shine da misalin ya kawo su Mm, na'am الألف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة to da alif da wawu da nun suna daga cikin dama'ir a- a- a- a dama'irun raf'i damir da suke zamantowa a mahallin raf'a al-muttasila kuma suka zamanto damir muttasil وتكون للغائب والم- وللمخاطب kuma suna kasancewa ga al-ghaib da kuma al-mukhatab wato banda al-mutakallim فمثال الغائب misalin al-ghaib الزيدان قاما az-zaidani qama wannan alif din shine a a shi- shine damir al-muttasil a- al-marfu ko والزيتون قاموا والزيدون قاموا ga wawu din nan والهندات قمنا والهندات قمنا قانون نعم ومثال المخاطب مثال مخاطب كما علما اعلما وعلموا واعلموا وعلمنا واعلمنا دكنون سو ضمائر الرفع ني المتصله wa yadkhulu tahta qawl al-musannif wa ghayrihi to a a wa ghai- al-mukhatab wal mutakallim ko al-khatab wal mutakallim al-mukhatab abokin zance wal mutakallim da mai yin zance sun shiga cikin fadin al-musannif wa ghairihi wa laysa hadha bi jayyid to wannan ba kyau- wannan bai wannan bai kyautata ba لأن هذه الثلاثة لا Domin waɗannan guda ukun.
أصلاً.
domin waɗannan guda ukun wane ne guda ukun ال- الواو al-alif wal wawu wan nun la takunu lil mutakallimi aslan ba sa zamantawa ga al-mutakallim da dai بل إنما تكون للغائب أو المخاطب المخاطب suna kasancewa ne kawai ga al-ghaib ko kuma al-mukhatab كما مثلنا kamar yadda muka yi misalinsu na'am kuma da ma'irun raf'i ne suke zamantowa idrib na'am to alhamdulillah baya a baya da aka yi abdali eh illustrative eh suka ce idan idan aka ma faɗi shi to ba shi ne sai dai zama tauhidi
in aka faɗi baris bayansa ba idrib in aka ce idrib anta wannan anta din taukid ne Mm, To idan- amma ainihin fa'il din damir mustatir ne wani shi ba idan ana so za a yi ɗauki Mm.
jini sai an ambaci eh wa in ala damiri raf'in muttas- mustatir atafta tafsil bid damiri munfasil aw atifin ma wa bila atfin wa rad fi an-nadhmi wan nathri fi an-nadhmi fashiyan wa da'afahu utaqid zamu zo mu shi a cikin babin idafa wa in ala damiri raf'in mustatir mu- wa in ala damiri raf'in muttasil atafta tafsil bid damiri al-munfasil aw atifin ma آه، كمر آه، اذهب أنت وأخوك ولا تنيا اذهب أنت وأخوك بذاك تي اذهب وأخوك با سيكاكاو الفاصل وإن على ضمير رفع مستتر أطفت ففصل بد... آه، متصل كي متصلني ففصل بالضمير المنفصل أو عاطف ما زام زوش أباب إضافة تو، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك